الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء قوة جماد الأولى جرمائك صلى الله عليه وآله وسلم shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da biyu da watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya ci gaba da karatu na mustalahul hadith a wannan littafi mai daraja نا مصباح الراوي نا الشيخ عبد الله رحمه الله wanda wannan shine darasi na 25 za mu tashi ma'arifatu tabi'ina الشيخ عبد الله كي وهم طباق منهم المخضرم فمدرك العشرة كيس يعلم والفقهاء السبعة الأكابر منهم وكل بالمزايا ظافر أفضلهم سعيد بل أويس وكيل الحسن وكيل كيس آخرهم ابن خليفة خلف عن مئة بعد ثمانين سلف وليس في الأصحاب والأتباع من اسمه عبد الرحيم راعي الشيخ عبد الله درس ديك باتا أن يبياني أكن الإخوة والأخوات da kuma ma'arifatu sahaba wato hanyoyin da ake bi a gane sahabbai to wannan shi kuma zai bayani akan hanyoyin da ake bi a gane waɗanda suka yi karatu a hannun su sahabbai ɗin amma ba su samu sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba idan ce tabi'i abin da ake nufi kenan wanda ya haɗu da sahabi kuma ya karɓa daga gare shi ya yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to shi ake kira tabi'i matuƙar bai samu ya ga annabi ba ko kuma koda ya gan shi ɗin bai samu ya karɓi musulunci ba sai daga baya bayan wafatin annabi yan musulunta to wannan duka dai ba za a kira shi sahabi ba to arifatu tabi'ina at-tabi'ina jam'i ne na tabi'un wahum su tabi'ai tibaqun jam'u tabaqatin su ma hawa hawa ne aji-aji ne martaba-martaba ne kamar yadda aka faɗa ga sahabbai min humul daga cikinsu ko daga cikin matakan nasu azuzuwan nasu akwai al-muhadramu akwai wanda ake kira da al-muhadramu su ne mataki na farko al-muhadramu shi ne wanda ya riski a lokacin jahiliya kuma ya riski musulunci amma bai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba bai samu ya ga manzon Allah ba to wannan shi ake kira da al-mukhadram ya yi zamani tun zamanin jahiliya kuma da musuluncin ya zo haka amma kuma har ma'aiki ya bar duniya bai haɗu da shi ba to su ake kira da al-mukhadramuna wanda jalaluddin suyuti a tadribur rawi ya ce kamar yadda shi annawawi ya kawo sun haura kama ashirin da wani abu ba su da yawa eh to su ne manya a ajin tabi'ai su ne kilas na farko wannan jam'insu su ne al-mukhadramuna al-mukhadramuna mufaradi sai a ce al-mukhadramu yadda ya kawo ana to aji na biyu famudrikul asharati sai waɗanda suka riske sahabban nan guda goma waɗanda aka yi musu bishara da aljanna to shi ma cikin tabi'ai akwai waɗanda ya samu duk ya haɗu da su to shi kuma shi ke bi ma wancan al-mukhadaram ɗin eh to daga cikinsu akwai ƙaisun an ce shi ya ga al'asharatu al-mubasharu na biljanna ya ulamu wato an san shi da haɗuwa da su eh sunansa ƙaisu ibnu abi hazimin to shi ya ga su abubakar umar usman ali da sauransu to kaga zai zama kaman hawa yau dai mataki biyu kenan daga cikin matakansu tabi'ai din wal fuqaha us-sab'atu to sai mataki na gaba wanda zai iya zamowa kamar na uku kenan su ne masana fiƙihu da hadisi as-sab'atu guda bakwai al-akabir waɗanda suke manya daga cikin su tabi'ai ɗin su za su zama kamar martaba ta, ta uku kenan eh minhum daga cikin dai hawaye su tabi'ai ɗin wa kullun kuma kowanne dai daga cikinsu zafiru ya rabauta bi mazaya da darajoji kowannensu akwai abubuwan da yake ɓanta da su na darajoji a kusan na farkonsu shine sa'idu sa'idu ibn al-musayyib daga cikin su waɗancan bakwai ɗin ko sa'idu ibn al-musayyab wal qasim ibn muhammad na biyu shine al qasim ibn muhammad ibn abi bakar as-siddiq wa urwatu ibn zubair sai wa kharijatu ibn zaidin sai wa abubakarin ibn abdurrahman sai wa ubaidullahi ibn utuba na bakwai shine sulaimanu ibn yasari to wannan su ake kira da alfuqaha sab'atu min at-tabi'ina eh malamai ne na hadisi na fiqh to suna daga suna daga ciki to afdaluhum wanda ya fi su falala an yi saɓani su tabi'ai ɗin nan gaba ɗaya wanne ne ya fi falala daga cikinsu wasu malamai suka ce sa'idu sa'idu bin musayyib ya fi su a falala eh wasu kuma suka ce bal ba haka ba uwaisu uwaisu ɗin dai da aka ambata ibnu abi hazimin wakila a wani zancen alhassan aka ce hassan ne ma'ana alhassanul basari rahimahullah eh to bal uwaisu wasu ka ce a uwaisu kamin alhassan shine uwaisunil qarani eh wanda manzo Allah ya ba da labari cewa zai zo har ya gaya wa sayyidina Umar cewa in ya samu haduwa da shi to ya nemi ya masa addu'a to kaga ya tabi'i ne don bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wasu sun ce shine afdalut tabi'ina shi uwaisu din alqarani wasu kuma suka ce alhassan ne wakila wasu suka ce kaisu wancan da ya gabata ibn abi hazim wasu suka ce shi ne to wannan dai duka saɓani ne na malamai eh kowa yana kallon a wata fuska ne to shi yasa zai fifita wani akan sauran ragowa din akhiruhum to wanda an na su wato wanda ya zo ƙarshen su tabi'ai ɗin shi ne mala ya ce ibnu khalifa ana kiransa da ibnu khalifa shi ne na su wajen wafati don shi ya dushi kusan shekara 200 ko 100 da ɗan wani abu kaɗan dai ba 200 ya kai 180 hijira sannan ya rasu to sunansa khalaf ibn khalifa shi ne ya ce khalaf a ina nufin khalaf ibn khalifa an mi'atin ba da samani na salaf salaf ya yi wafati shi ne ma'anar salaf an mi'atin daga shekara ɗari ba da samani na bayan tamani shekara ɗari da tamanin kenan ko? to shi ya zo ƙarshe kawai da can aka a ce abu tufaili to nan shi ma a layin tabi aka ce khalaf ibn khalifa shine akhirut tabi'ina daga kansa to sai dai ka samu tabi'ut tabi'ina amma ba tabi'i ba to ga wata fa'ida dangane da sahabbai su tabi'ai din walaysa fil ashabi bai zamo a cikin sahabbai ba kakaf wal atba'i da tabi'ai man ismuhu wanda za a ce sunansa abdurrahimi abdurrahimi duk sahabbai ba sahabi mai sunan abdurrahimi haka duk tabi'ai ba a samu tabi'i mai suna abdurrahimi ba ya shigo ba babban suna ne amma kuma ba a samu ba duk yawan nan nasu gajen ambata amma su abdurrahman da yawa suna nan da yawa su abdullahi amma dai shi abdurrahim ba a samu ba ba a samu ba to shi ne ya ce ra'i ka kiyaye wannan bayani da aka kawo maka yana da matuƙar mahimmanci to sai ahwalur ruwati ta'dilan wa jarhan hmm? eh su ba a haddade adadinsu ba ahwalun ruwati ta'adilan wa jarhan wato hali na marwaita hadisi ta fuskar yabo wa jarhan da suka tunda can an faɗi dalilan da ke sa a soki rawi an yi su a baya ko dalilan da ke sa a karɓi riwayan rawi na adala duk an yi su a baya to malamai na hadisi suna da alfaz da suke amfani da shi idan suna son su bayyana cewa rawi suka ne karɓaɓɓe ne ana karɓar riwayarsa kamar yadda in suna son su soki rawi shi ma suna da alfaz da suke amfani da su to su ne za a yi bayani saboda su marwaita ɗin hawa-hawa ne ta fuskar adala ko kuma rashin adala ba martaba ɗaya ba ne to kaga hukuncin su ba zai zama ɗaya ba to shine ya ce ala maratibil uduli suddira bi af'ala fasikatin mukarrara fabu furadin ka hafizin wa mutqini wa hujjatin wa dabitin falatani wa ba'dahu laysa bihi ba'sun wala ba'sa bihi saduqu ma'munun tala shaykhun rawaw anhu yali suwailihu la ba'sa arju sharru man yujarrahu kazzabu naw dajjalu naw wadda'u fasaqitun wa halikun muda'u wa sakatu anhu wa fihi نظر نظر وسكتوا عنه وفيه نظر لا ثقة كذاك لا يعتبر يليه مردود الحديث ارم به ارم به ارم به يليه مردود الحديث ارم به يليه ضعفوه لا يهتج به وهن ضعيف منكر الحديث مضطرب يليه في التحديث سيء حفظ فيه ما ستعرف تنكر قالوا فيه لين خالف ما بعد ضعفوه لاعتبار حديثه لا لاهتجاج جاري والشيخ عبد الله رحمه الله يتشي أعلى مراتب الأدول ما في قولولون متاكي na al'uduli wato karɓaɓɓun marwaita jam'a adal ko jam'a adilin to mafi ƙololuwa mafi wato gaya ɗin abinda za a siffanta adili marwaici da shi shine su bi af'ala shine yabon da aka yi amfani da ma'aunin af'ala da shi e suddira ana nufin budi'a abinda aka fara bi af'ala da ma'aunin af'ala shine sigatu tafdili kamar a ce fulanun ausaqun nas kaga ausaqun nas wani shine mafi sikan mutane gaba daya ko fulanun ahfazun nasi ware shine mafi kiyayewar hadisi daga sauran ragowar mutane to irin wayannan alfaz din wanda za a nuna kamar sa babu wato duka yafi kowa eh to wannan shine mafi kololuwa me bi masa fasikatin mukarrara sai amfani da sika wanda shi ba da ma'aunin af'alut tafdili bane amma mukarraran yana abin maimaitawa misali a ce fulanun sikatun sikatun sai a faɗi kalman kuma sai a sake maimaita ta amma ba da waccan siga ta af'alut tafdili ba fulanun sikatun sikatun wane amintacce ne amintacce ne ko karɓaɓɓe ne karɓaɓɓe ne kaga ta akidi kenan ko eh an yi taukidi na lafazi kenan to mai bi masa famu faradin sai inda aka faɗi lafazin ba a maimaita ba aka ɗayan tashi aka ce fulanun siƙaton sai aka yi shiru kaga ai bai kai na farkon ba siƙatun siƙatun eh kuma bai kai na farko da aka fara bayani ba ausa nasi to duk alfaz ne da za ka yi ta ganin su a littattafan hadisi sai baka misali sai ce ka hafizin kama a ce fulanun hafizun aiwa ne mahaddaci ne eh mahaddacin hadisi ne eh a farkon littafi ai bayanin hafizi to shi ma in ka ji malaman hadisi sun ce fulanun hafizun shi ma yabo ne wa mutuƙinin ko kaman mutuƙinin sai a ce fulanun mutuƙinin wane yana da itikani cikin abin da yake ruwaita mana yana kiyaye shi sosai sosai yana tattancewa baya barin wani kuskure ya shiga wa hujjatin haka kamar lafazin hujja a ce fulanin hujja eh wani hujja ne to a ilimin hadisi aka faɗi haka ma'ana abin da ya ruwaita ana karɓa kuma a yi hujja da shi kaga saɓanin hujja a wurin malaman fikihu wadda bitin kowa ne yana da dabu yana da kiyayewa sosai falata ne a sheku abdullahi ya ce karka yi rauni karka yi rauni ka zamo mai himma cikon baiti ne to duka waɗannan da ya ambata ko a ce ausakun nasi ko sikatun sikatun eh ko kuma a faɗi labazin ɗaya sikatun ko hafizun ko mutuƙinin ko hujjatun ko zabitun to wannan ba kamar su wajen nuna cewa rawi makabu a karɓaɓɓe ne wa ba'adahu to sai mataki na biyu wanda su kuma lafuzan ba su kai waɗannan da an ka ambata ba ta fuskar yabo shine kamar a ce laisa bihi ba asun kai fulanun laisa bihi ba asun ba wani aibu tattare da shi ba aibu to shi ma wannan ya nuna ana hujja da abin da ya zo da shi ko wala ba asa bihi ko a fara gabatar da ba asa ɗin sannan bihi ta zo ko a fara gabatar da bihi ɗin sannan ba asu ta zo duk dai ma'ana ɗaya ne ko laisa bihi ba asun ko la ba asa bihi duk dai abu ɗaya ne ana nufin baya da aibu da za a ce ba za a karɓi riwayarsa ba sadukun mai bi masa shine ka ji an ce fulanun sadukun eh wani ai yana da yawan gaskiya haka cewa yana da yawan gaskiya kina yana da mi eh yana da ƙarya kaɗan amma gaskiyar ta haimi kamar labazin haka yake nuna ko to amma ba hakan su suke nufi ba eh suna nufin sadukun ma'ana karɓaɓɓe ne ana karɓa abin da ya zo da shi tunda yana da yawan gaskiya a maganganunsa amma mafhuminsa za ka kamar kamar akwai ɗan suka ce tunda an ce wani mai yawan gaskiya ne ba cewa an kai gaba ɗayansa gaskiya ba ne cewa an kai mai yawan gaskiya kina abin da ba gaskiya ba akwai shi amma ba to amma su malaman hadisi ba haka suke nufi ba in sun ce fulanun sadukun suna nufin karɓaɓɓe ne wannan istilahi ne nasu ba za ka fassara shi da zaran abinda zahirin shi yake nunawa na luga ba ma'amunin ko su ce fulanun ma'amunin wane amintacce ne da shi ma suna faɗan wannan da wannan kaga su kuma suna a nasu mataki zai zama matakai guda biyu kenan laisa bihi ba'asun ko la ba'asa bihi ko saduqun ko ma'amun duka ana amfani da su to tala sai mai bima wannan shi ko mataki na biyu shine a ce fulanun shaikhun rawau anhu malami ne an yi riwaya daga gare shi shaihun ne eh to wannan ya nuna kenan ana mi ana karɓar maganarsa ko shaihun ne rawau anhu marwaita sun ruwaita daga gare shi yali mai bi masa suwailihun bit tasgiri na salihun ai suwailihun ne yana ɗan da ɗan dama-dama ko kuma a ce la ba'asa a ruju ina fatan fulanun la ba'asa a ruju ina fatan baya da wani aibu shi ma yabo ne shi ma yabo ne to wannan alfaz da aka ambata a matakai guda uku to dukkansu in kaga an jingina marawi su to ana maganar cewa rawi din na ana ihtijaji da shi ana hujja da shi to wannan ababen a ɓangaren yabo kenan sai ɓangare na biyu da ya ce wa jarhan to shi ne ya ce sharro man yi jarrahu mafi sharri mafi munin abin da za a soki rawi da shi shi ne a ce kazzabon fulanun kazzabon wane mai yawan ƙarya ne mai yawan ƙarya ne au dajjalun ko kuma wani dujal ne dajjal ne batacce ne au da'un ko kuma mai yawan kirkiran ajiye hadisai ne lokaci lokaci ya kirkiri lafazan hadisi ya jingina ma annabi shine wadda'un to waɗannan lafazan guda uku su kuma a layin suka ba ka masu don rawin da aka jingina masu to ya tashi aiki to sai mai bi musu fasaƙiton sai a ce fulanun saƙiton wani ai ya faɗi ya faɗi wa halikun ko a ce fulanun halikun ai wannan halakakke ne ma'ana kaman ba shi kenan da shi da babu daɗe kamar an ce matacce ne mudau ko kuma wanda aka tozarta na aka yi watsi da al'amarinsa malamai ba sa bi ta kansa ko wa sakatu anhu kai malamai sun yi shiru a kansa ba su ce komai ba ba su ce shi mutumin kirki ba ne ba su ce shi mutumin banza ba ne to sakatu anhu shi ma wannan lafazin suka ne suka ne fulanun sakatu anhu domin mutumin kirki ne me zai sa su yi shiru a kansa ka gani mafi karanci a ce shuruɗin da suka yi halinsa bai bayyana gare su ba kaga majihuli to shi kuma majihuli ba a karɓar riwayarsa saboda haka suka ne sai wa fihe nazarun ko a ce wa ne fihe nazarun akwai abin duba a sha'aninsa akwai abin duba a sha'aninsa kawai abin tunani a lamarinsa shi ma suka ne ko lasiƙatun fulanun lasiƙatun lasiƙatun ba amintacce ba ne kaga an kore masa siƙa kenan kaza ka haka lafazin la yu'tabaru ai ba a ba a itibari da shi ba la'akari da wani fulanun la yu'tabaru bihi shi ma suka ne yalihi wanda ke bi masa mardudul hadisi fulanun mardudul hadisi wani ana jifa da hadisinsa irmi bi in ka ji ruwaya daga gare shi to ka yi jifa da magana ka yi aiki da ita yalihi to wanda ke bi masa shine a ce ba'afuhu masana hadisi sun raunana shi mai bi masa layi hutajju bi ba a hujja da shi mai bi masa wahin yana da rauni ma'ana shagaltacce ne ya shagaltu da wani abun ba ilimi ba to shi yasa ba za a karɓi ruwayarsa ba to shi ma dai suna nufin rauni in sun ce wahin haka da'ifun wani mai rauni ne munkarul hadisi kowa ne yana yawan saba ma amintattu tare da cewa kuma shi ɗin yana da illa muɗaribul kowa ne yana da itsirabi a hadisinsa in yi riwaya wani zubin ya ba da labari da kaza wani zubin ya ba da labari yana caccanzawa ya kasa tsayawa ga abu kwaya ɗaya abin da zai gaya ma ɗalibi kaza daban abin da zai gaya ma wancan kuma duka maganan ɗaya ne to alittirabu kenan yalihi wanda ke bin sa fitta hadisi wajen ba da hadisi wato a hukunta mutum dangane da hadisin da ya bayar shine a ce sayi ohibzin eh ma'ana har da sa tana da muni baya kiyaye abu yadda ya kamata to shine ko fihi ma ta'arifu ma sa ta'arifu tunkiru ko ka ji malaman hadisi sun ce rawi kaza eh fihi ba ta'arifu wa tunkiru eh tattare da shi a riwayansa akwai abin da zai ruwaito wanda zaka sani da wanda ba zaka sani ba shi ma suka ne sai na gaba shine qalu fihi linun sai kai sun ce kai fulanin fi hilinun akwai ɗan tafshi-tafshi a lamarinsa mana akwai rauni eh ta wannan shi ne ko gaji an ce khalafu sun saba masa sai a ce sauran ragowar maruwaita sun saba masa to shi ma wannan suka ne ba yabo ba ne to ma ba a da da'afuhu duk lafazin da ya biyo bayan lafazin da'afuhu tun daga can da aka ce yalihi da'afuhu to daga kan da'afuhu har zuwa nan na ƙarshe fihi linun ko khalafu to li'tibari hadisihi to in yayi riwaya ana ɗora riwayarsa da wani mai rauni irinsa ma'ana ana iya ƙarfafarsa kamar wanda aka ce layi hutar jube sai riwaya kuma sai aka sake samun wani shi ma layi hutar jubihi ne ta hanyarsa shi kuma ya ruwaici wannan riwaya ɗin to sai a ƙarfafe riwayan wancan na farkon sai a ce hadisin kyakkyawa ne saboda haka ko sahihun na iligairi za a iya hujja da shi hakanan wahin hakanan da'ifun hakanan munkarul hadis muttaribun sayi'ul hibzi fihi ma ta'rifu tunkiru qalu fihi linun khalafu to duk wannan in sun samu shahid ko tabe mutaba to za a karfafe su sai a karbi riwaya amma su karan kansu in suka kadaitu to ba za a yi hujja da su ba shi yasa ya ce lale lihtijajin jari ba za a riƙe riwayar su a karan kansu domin hujja ba saboda haka kaman kana da mota ne batirinta ya yi sanyi bai da ƙarfin da zai iya tada motar sai ka je ka nemo wani shi ma mai ɗan dama-dama sai ka jona ko ka nemo na uku shi ma kaga aka haɗa sai motar ta tashi to su ma kama haka eh kaga kowannen su yana da illa amma bai kai matakin da za a ce za a yi jifa da shi ba to haka su ma illarsu ba ta kai wato matakin da za a ce a yi watsi da su gaba ɗaya ba saboda akwai ɗan wani abu tattare da su na salaha na fiƙa shi sai aka samu wani sai a ƙarfafa sai a jajjona sai a ce ai hadisi bai hasan bai majmu'i turuqihi ko sahihun ne li ghairihi bai majmu'i turuqihi da sauransu ko sahihun ne li majmu'i turuqihi aka yi ta ganin malaman hadisi suna amfani da irin wannan lafazin rusan da ka ji an ce bi majmu'i turqihi to an yi la'akari da mabambantan hanyoyinsa kowace riwaya an ga ba za ta wadatu ita kadai ba to in aka hada su gaba daya to shine sai su karfafi juna sai a karbi riwaya din to sai al-afaradu fannin da ake kira da al'afaradu al'afaradu idan an ce al'afaradu ana nufin fil asma misali cikin sahabai a ce mai suna kaza shi kadai ne ba a samu wani sahabi da ke da irin wannan sunan ba ko a tabi'ai ko a tabi'ut tabi'ina to shi ake kira da al'afaradu masu kaɗaitattun sunaye to shi ne ya ce wa mufradul asma'i lil ashabi wa gairihim ma'alkunal alƙabi na haulu bai ibn laba wurdana ya ce zirrin sandarin azwana wa bisatin suna bihibni a asari jubaiba kildatin hubaibin saggiri wa ajmadin wa abihi ujiyana dujaini nau sat shakali jilana to ya ce wa mufradul asma'i lil ashabi sunayen da yake ba a samu masu irinsu ba a ɓangaren sahabbai wa gairihim da waninsu wanin sahabbai kamar tabi'ai ko tabi'ut tabi'in ma'alkuna tare da kunya al'alƙabi tare da laƙubba ma'ana a samu rawi ko sahabi yana da wata kunya wanda a sahabbai ba mai irinta ko sahabi yana da laƙabi wanda a sahabbai ba mai irin wannan laƙabin to su za a yi bayani a kansu to a ɓangaren sahabbai nahau kamar sahabin da ake kira lubayyu ibnu laba eh sahabi ne yana daga cikin kabilar banu asad lubayyu ibnu laba eh tasgiri ne kamar an ce ubayyu can tasgirin abu to shi kuma lubayyu tasgiri ne na laba To haka cikin sahabbai ba a samu wani sahabi da ake kira Lubayyo ba, shi kaɗai ne, shi kaɗai ne, eh. To sai wani da an kai saɓani a kansa, amma abin da ya inganta ba sahabi ba ne, shi ne Wurdanu, eh, shi an ce ba sahabi ba ne, wasu na sa cikin tabi'ai, Wurdanu. wurdanu wurdanu ga lafazin ina faɗa wurdanu ina faɗa ina maimaitawa wurdanu to shi suka ce ba sahabi ba ne sai na gaba amma dai shi ma ba a samu wani mai suna irin nasa ba ba a samu ba an gane? eh ba a samu ba to sai shama'unu shama'unu shi sahabi ne kun yasa abu raihanata an ce hadisan da aka samu gare shi ba su wuce biyar ba da ya royata daga annabi shama'unu sahabi ne an gane sai zirrun zirrun shi ma sahabi ne shi ne ibn hubaish a afuwan shi ibn hubaish tabi'i ne zirrun ibn hubaish shi tabi'i ne shi kuma wannan zirrun ibn abdullahi to shi sahabi ne kaga a ɓangaren sahabbai ba mai irin sunansa amma a tabi'ai an samu Eh, shi tabi'i ibnu hubaishin wannan kuma ibnu abdullahi sai sandaru sandaru ane masa kunya da abul aswad shi ma sahabi ne eh, shi ma sahabi ne sai azwanu azwanu shi kuma tabi'i ne an ce almajirin anas ibn malik ne ya yi ruwaya daga gare shi azwanu tabi'i ne to sai na gaba shine wa bisatin wa bisatin mun ji azwana ko da sandarin da zirrin da sham'una da wurdana da lubayy ibn laba amma a waƙe duka jarra ake musu gaba yadda muka karanta na hawo lubayy ibn laba wurdana shi burdana mamnu ne min sarf haka nan sham'una zirrin sandarin azwana shi ma mamnu'un ne min sarf to sai wabisatin wabisatin shi ma kan jarra shi ma sahabi ne ibnu ma'abadin wabisa bisadi an gani sai sunabihin sunabihin shine sunabihu shi ma sahabi ne shi ma sahabi ne ibnul a'asari sunan mahaifinsa kenan ibnul a'asari sai jubaibun jubaiba eh jubaiba shi ma fata za a wa ba'un to jubaibun shi ba sahabi ne an gane ibnul haris ibnu haris hakanan kaldatin kaldatin saboda wazani amma kaldatu kal, kaladatu afwan kaladatu eh kafin fataha lamun fataha dalun ita ma fataha kaladatun shi kuma ibnu hanbal shi ma sahabi ne shi ba sahabi ne amma saboda wazani sai a ce kaldatin kaldatin sai hubaibu eh? shi ne hubaibin hubaibin ibnu muguful shi ma sahabi ne to shi ne ce saggiri sai ka kawo shi a matsayin tasgiri eh shi hubaibu din nan da jubaibu kaga duka sun zo da siga ta ta tasgiri eh wa ajmadin akwai ajmadu ibnu uji ibnu ujiyana eh shi ma sahabi ne amma dai an ce ba a samu hadisi ko ɗaya daga gare shi ba amma dai ya tabbata cewa sahabi ne ajmadu an gane wa abuhu ubansa ujiyana ujiyana shine babansa eh wa abihi ujiyana sunan mahaifinsa kenan sunan mahaifinsa kenan an gane? sai na gaba shi ne dujainin dujainin shi ne dujainu dujainu wanda malamin abdullahi ibn mubarak ne shi ma abdullahi ibn mubarak ya yi karatu gare shi ya karbi hadisai daga gare shi Mm, dujainu ba sai ausatu ibn amrin albajali shi tabi'i ne da sahabi ba ne ausatu Mm, ausatu sai shakalin shakalu kenan shakalu uh, shi ba sahabi ne ibn humaidin al'abasi sai jilanu can da ya ce jilana jilanu to shi jilanu shi ma tabi'i ne ba sahabi ba ne ibn farwa al-ikhbari to duk waɗannan da ka ji ambata su ka ɗaya da waɗannan sunayen a ɗabaƙarsu in sahabi ne to a wannan ɗabaƙa ta sahabbai ba mai irin wannan suna haka in tabi'i ne shi ma a wannan ɗabaƙa ba mai irin wannan suna to su ake kira da al'afaradu min al'asma sai a kula da su babe ne mai mahimmanci matuƙa illa galibinsu za ka gaba su da hadisai masu yawa to shi yasa za ka gaba ba su yi wani shuhura ba a wurin ɗalibai saboda ba su cikin waɗanda ake ta yawan ta'ammuli da hadisansu za ka ga ƙwarori ne abinda suka roito daga annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan duka a ɓangaren suna za a zo a yi bayani a ɓangaren laƙabi da ɓangaren kuniya su ma duk akwai wani darasin sai mu tashi a faradul alƙabi manya a faradul asba'i سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله akwai tambaya? na eh shi ne shi ne an kai bayani ne a cikin alfara'ir jalila illa biyu ne akwai sahabi akwai tabi'i shi sahabi ibnu abdullah sunan babansa abdullah shi kuma tabi'i sunan babansa hubaishu eh to kada a rude eh to kowannen su dai a ɗabakar da yake ba mai irin sunansa shi wacce ibnu abdullah a ɗabakar sahabbai ba mai irin sunansa shi ma wannan a ɗabakar tabi'ai haka zirrun sunan nasa kenan ba kowannensu suna ne na yanka ba wai lakabi ba suna ne na yanka to shi yasa za a yi bayani akan lakubba su kuma suna nan sunaye ne masu daraja kana iya zaben wanda ya maka samu yaronka ba matsala Na'am. Eh, ga shi nan mun faɗa ko? Ana an same su. Tunda akwai waɗanda ganin su da annabi haɗo su da annabi bai wuce kwana biyu kwana uku annabi ya rasu. To ka gani, wasu sati ɗaya, to kaga babu lokacin eh to ana samu. wasu kuma dai ba su samu waɗanda za su karantar ba ne ba idan ba su da hadisan ba ne kamar malami ne ya karatu bai da waɗanda zai ba ilimin to kaga ɗalibansa za su yi ƙaranci shuhurarsa ma za ta yi ƙaranci saɓanin wanda shi yana da ɗalibai za ka koda bai da ilimin sai kaga ya shahara saboda za a dinga jin shi ta bakunan waɗannan almajiran to akwai waɗanda ba wai hadisan ne ba su da ba a'a ba su samu waɗanda za su koyar ba tun da zamanin sahabbai kaga akwai ba su karantarwa da yawa to su suna ganin inda yawa ne ya karantar sauran to suna ganin su ba sai sun koyar ba tun da abin fardu kifaya ne ko kuma ya zan hadisin da kai kake son ka bayar da shi sai ka ji ga wani can dan uwanka ya bayar da shi ba sai ka rike abinka eh to akwai irin wayannan tunda duk abin ɗaya ne duk abin ɗaya ne to zaka ga wanda ya yi yawan karantarwa to ya yi yawan hadisai eh to an samu ɗaiɗaiku waɗanda su ba a ruwaice hadisai daga gare su ba amma kuma ya inganta sahabbai ne don dama sharaɗin zama sahabi ba wai sai ya naƙaltu wani abu daga annabi ba a'a ya haɗu da annabi kuma ya imani da shi kuma ya mutu akan haka ko da bai karɓi komi daga annabi ba to ya tabbata sahabi amma shi tabi'i suna sa sharaɗin sai in ya karbi wani abu daga sahabin na fatar a gadi sharaɗin zaman tabi'i tabi'i to ba wai kawai ya ga sahabi ba wannan daraja ta keɓanta ga annabi shi ganinsa kawai ko bai ce ma komai ba ko baka ce mai komai ba ya wadatar amma shi sahabi sai an hada da karantarwa haka to wasu suna sa wannan wasu kuma suna ce a'a kawai gani ya wadatar kawai gani ya wadatar ko da bai karba ba to sai lamiyatul af'al